الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mulkin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a sha bakwai ko ga watan rabi'un al'akhir sha takwas ko sha takwas ga watan rabi'un al'akhir hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma kamar goma ga watan goma dubu biyu da ashirin da biyar to kamar yadda aka saba a ranaku irin wannan na juma'a akwai littafi da muke karantawa na ɗaya daga cikin malamai mu'asirai a shekul allama muhammad salih al-munajjat hafizahullahu ta'ala to sai dai wannan juma'ar ba shi za mu yi ba za mu tunatar da juna ne a ɗaya daga cikin mawdu'ai na addini masu muhimmanci kuma masu daɗi kuma mawdu'ai da kowane muke da tsananin bukatuwar ko jinsu ko karanta su ko kuma mu'amala da su saboda alakar su da biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam kuma saboda mutum shi kanshi ma ya sauke nauyin da aka dora mashi na wajen ganin ya fahimci abinda ya wajaba ko ya kamata ya fahimta kuma ya bayar da kariya da gwargwadon iya abin da zai iya bayar da kariya fi haƙƙihi sallallahu alaihi wa sallam e tunatarwar ta zo ne sakamakon abubuwa da ke ƙara yaduwa ko suke gudana a ƙasa kusan gaba ɗaya musamman abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsakanin mabambantan ƙungiyoyi da kuma mabambantan ma masana ko masu bincike game da shi sallallahu alaihi wasallama taken zaman ko tunatarwar shi ne hususiyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam so da haka abu ne da ke da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikamakin annabawa farin jaka da badadin Allah madaukakin sarki ba yi kamar shi ba a zubin halitta ba za kuma a yi ba ba yi kamar shi ba a girma da matsayi a wurin Allah kuma ba za a kai shi ba da sauran duk abin da ma ka kira za ga ba taɓa irin shi sallallahu alaihi sallama ba abubuwan da ke gudana a ƙasa ba zai zama boyayye ga mu ba musamman a jihar kano da kuma wasu jihohi ma na makwabta wanda ake jiran a ji wani ƙyas manzo sallallahu alaihi sallama yana da darajar da kowa zai ƙoƙari ya jingina kanshi da shi har me so ya samu daraja don ya mai da shi afa ko tsani a ƙarshe ya wurgar kamar yadda ita ce aƙidar wasu aƙidun kamar yadda yake rubuta a littafansu ko dai ba a karanta ba dama su ba za su karanta ba ko kuma dan an karanta suna ga ana musu kawaici ba a faɗi wasu kuma suna yi da gaske dan ba su da kamar shida hatta abin da ya zo da shi na ibada ba su da kamar shi abin da ke faruwa a kano tsakanin ɓangaren ƙungiyoyin 'yan bida'a mabiya ɗariƙun sufaye wai har ma cin danko har da su kaza har ma da su 'yan shi'a su ma sun zo sun tsoma baki da kuma a bangare daya malam lawal trayon na wani karatu da ya yi duk da laifin ba iya na karatun ba ne dukan kaza dukan biri ne da rani ya ce ya san dalili ai laifin na ɓannan masara da ya ne da damina shi ne ba a samu yanayi ba sai yanzu da rani sai ya ji kwam ya ce ana san dalili ni ban musu laifin komai ba da ranar nan ina ma masarar to ina ma ayabar duk sun katange amma na san dalili to shi ma shine dalilin suka yazo yayi karatu ya buga misali musamman a mas'alar da ta shafi shayi na da aka ci an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga misalai aiko nan da nan suka yi ca hatta waɗanda suka goyi bayan ɗaura abdul jabbar saboda maganganu masu muni da ya faɗa a janibin manzo sallallahu alaihi wasallama duk sai suka koma suka haɗa kai suka rubuta wasiƙa suka ga gwamnati aka cewa ne ne aka cewa shi ma a zauna da shi ko kuma a ɗaure shi yadda aka ɗaura wancan har yanzu dai ba a samu an zauna ba duk da su kan wasu su ba sa so a zauna yana nan dai magana na hannun kwamitin shura gwamnatin jihar kano da ta dan fara karkata kamar wani balli saboda a cikin gwamnatin akwai waɗanda can suke goyon baya kila saboda ƙuri'a irin wani ɗan siyasa ke kallo kuma ta burge shi amma dai daga baya shi kan shi gwamnan ya fito ya yi maganganu wanda suke nuna kamar akwai balance shi baya goyon bayan ko'ina shi kaza shi kaza shi kaza shi kaza za a hukunta shi da abin da ya faɗa a bar shi a haka Allah ya sa har zucin ma haka ne ba cewa aka yi kada a yi duk abin a zaunan amma a yi baje koli to wannan abin ya jawo wasu ababe da ya kamata a ce an ankarar da mutane daga ciki a yi bayani akan manzo sallallahu alaihi wasallam daga ciki a yi bayani akan kususiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mecece kususiya kuma me ya tabbata ko me bai tabbata ba me abinda za iya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama me abinda ba za iya jingina mashi ba kuma menene girmamawa shin jingina mashi kowane yaye yaye duk abinda aka gani bainal gasti wa samin kawai sai a jingina wa manzo ko ko a sai an tabbatar da abinda ya tabbata sannan shine za a jingina mashi sallallahu alaihi wasallam a matsayin girmamawa wannan shine makasudin wannan zaman akwai kuma wasu zaman ma a wasu wurare na san shi shirya wanda kuma kusan wannan duka na cikin ajandojin aslan rigima ce tsakanin ahlus sunna a ɗaya bangaren da gamayyar kungiyoyin bid'a a ɗaya bangaren na daban saboda rigima ce ko ja'in ja ce tsakanin masu fafutukar ganin duk abin da ka zo da shi hatu burhanakum in kuntum sadiqin da kuma can tsallaken waɗanda su yanzu nan ma za a ce maka an gani a mafarki an gani a ran about ai an haɗe da shi a kwana ya faɗa mani kama da bil karamati fil karamata wanda ya dogara da karamomi a bacci ma zai halaka bai sani ba wanda za su ce kawai an masa ilhama an yi kaza an yi kaza wannan asalin shine asalin rigimar shi ahlus sunna kullun zai ce a kawo dalili kuma wannan ita ce ka'ida a shari'a a shari'a haka abin yake kai kuma a hankalta ma ka shiga jami'a jami'a ba a masu kane kane sunna ake wa yan jami'a duk wanda yake mu'amala da yan jami'a ka je ka ga salon su irin na ahlus sunna ne duk yadda ka kai ga turanci ka gama bayananka reference a ina ka ciro yi mana bayani a tafi laboratory a gwada shine a je kutubun rijal a tantance magana a yi experimental amma kawai sai ka zo ka kawo yayayi to amma da tatsuniya da gani a mafarki da shaci faɗi da hasashe da gina magana ta ƙarya da zuzuta ta ko kuma shimfiɗa wa annabin ƙarya to wannan kuma yana ɓangaren yan bida ba abin da ya dame su da mutunta hadisi wani kawai zai zauna sai a ce shi kenan shi ba zai yi maganar da ba daidai ba in ka karanta littafin yusufun nabahani wanda ake ce mashi jami'u karamatul awliya zaka ga ababen da wato ita kanta ƙarya sai ta yi Allah ya isa ita ma an mata ƙarya ƙarya ma ta sai ta ce Allah ya isa to zaka ji an faɗo ta karama hankali ba zai dauka ba ba za ta yiwu ba kuma ba ta yiwu ba sai dai ga annabi kawai amma ga wani mutum kawai ya zo an shata an faɗa an ce yana da wannan karamar to a halin sunna da ka ce a kawo maka dalili ai hadisin bai tabbata sai ce kayi rashin kunya su shi yasa ba a magana yanzu wani tsoho da yazo yana wata magana odiyan na nan a wayoyin mu ai wanda ke kewaye da shi ai makiya annabi ne ai kamata ya kwam da tsohon nan ya zo yake cewa yo kwata kwata annabi shekara nawa yayi shekara 23 yayi yana yada addini yana sallah ni nan sai da na shekara saba'in ina sallah da ni da shi ya kowa gaban banci yana nufin ya fi annabi yawan ibada wai amma kabbara suke yi kai za a halin sunna akwai da fito wannan kaso barar ya sha fadribu hu bil anaqi za su yi mashi in ma ba su dakar ba bai ƙara ganin kowa har karen anguwar sai dai mai haushi karen zai zo ya ce wancan tsohon zai halaka ni kare ma zai ce su halaka ya zai yi wai kuma ya zo yake cewa wai har annabi ya gama da'awar shi kwata-kwata wanda suka musulunta ba su kai miliyan ɗaya ba shi ko a hannun shi ya musuluntar da sama da mutum miliyan goma ya kuka gaban bancin abinda yake so ya ce ya fi annabi yawan musuluntarwa ya fi shi yawan sallah ballantana kuma annabi bai salatul fati ba shi kuma yayi kafa ɗaya daidai da karanta qur'ani to dubu shida kaga yanzu wannan shi abinda zai gina maka hukunci in an je lahira sai dai annabi ya lallashe shi in ba haka bai mai tsiya ya ma zai kwashi mutanen shi ya tuka aljanna sai annabi ya zo da mutanen shi a ce mashi ba wuri no bakan for you ko wayannan su ne kuma masoya annabi sallallahu alaihi wasallama da aka za yi bayanai ba makawa kuma sai dai su yi haƙuri kuma gaskiya dama sai an faɗa abu na biyu kafin mu je ga mukaddima wannan abin da ya taso wallahi ya zama alkhairi a kira na sunna dai yanzu a da'irar su wanda suke jiran su ji me malaman su za su iya bada amsa da shi in ba haka ba su balle sun fi so shurin matsayi sun fi fanta ba sama suna nan suna jiran su ji me malaman su za su ce na wasu sun fara fitowa audio facebook da social media wacce amsa za a bayar yanzu a kanan ana dan ta maganganu su malaman gamayyar dari kungiyoyin yan bid'a wai ba za su je tattaunawa da lawal tirayon ba wai su ba suna so bane a zo wai ai ta buɗe littafai to to ba buɗe littafi mai kike so ai a kila sai dai a dan duka sai ai mafarki dan ce na gaishe ya ce ba gaskiya ka faɗa ba wa ka ce shi mana shi sallallahu alaihi wasallam ai na to yanzu nan a mafarki wai yanzu suna so ne wai ranar da aka sa din wai suna da wani uzuri amma su kwamitin shura su wakilce su a dan jakunnin shi ne kawai ya kiyaye irin wayannan maganganu ba a yadda ba zuwa za a yi a yi zobe ban kwariya ta to kuma shine ba ta su to kuma matasan su na nan na jira daga radda kuka ki zuwa da awar ƙarya ce halakar da mu kawai da mu za ku yi da haka zaman mu zai kunshi kanun zance guda uku kenan gabatarwa da kuma bayani akan matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma kususiyar shi ma'anar kususiya rabe-raben kususiya sai 'yan misalai na kususiya na kowane bangare daga cikin bangarorin rabe-raben sai kuma kammalawa ku shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda zaka iya cewa dabi'a ta dan adam yakan so abu saboda abu uku ga annabi sallallahu alaihi wasallam duka ukun ya hada kuma banda shi bana jin zaka samu wani mutum da yake a haka akwai abin da ake son shi saboda in ido ya gan shi yana jin dadi in hanci ya ji zuwan shi ko kanshin shi ko shakar shi mutum sai ya ji ya samu natsuwa da shi ko idan kunni ya ji muryar shi ko sautin shi sai ya ji dadi wannan shine hanya ta farko da dan adam ke son wani abu saboda haka saboda haka ne muke son tarari muke son yaji mai kyau muke son abinci muke son daddadar magana annabi ji yana da wayannan abaji dan adam wani lokaci yakan so abu saboda abin na da faranta zuciya ko da hanci bai ji kanshin abin ba shi yasa muke son mutanen kirki uhibbu salihina wa astu minhum haka wani ya faɗa ce wallahi ina son mutanen kirki amma ni wani a cikin su a ni dan dake ne amma ni dai burke ni suke yi zaka kana son iyayenka kana son wani mutumin kirki kawai labarin shi kaje kace wallahi mutumin sai ya burge ni nan wata mata ta tsinci kuɗi ko ko aka tura mata aka kuskure aka tura mata wasu kuɗi masu yawa ta je ta mayar aiki take bai salarin ta bai dubu goma sha ba aka tura mata dubunnan ɗaura ko miliyoyi wajen miliyan arba'in ta je tana roƙonsu su kwashe kuɗinsu da yawan mutane da aka sai ta burge su to ita ce hanya ta biyu kawai ka ji labarin halin kirkin mutum ko ka ji labarin mutum ko sai ka ji kana son shi hanya ta biyu kenan ta son mutum hanya ta uku shine mutum yayi maka wani abin alkhairi kawai yanzu zaka ga akwai mutumin da anan garin ko magana ba kwai amma kawai ka sauka nan falla da kila ga hadari ya taso ko sai ya tsaya gaban ka da mota ce bismillah tun daga nan haka ka fara san shi me yasa ka fara son shi dan rage maka hanya ko idan dauko wani abu ya ce gashi ko ku hada a shago ya ce me ka saya ne don lafiya wata na karba guda uku hamsin ce bashi zan bayar ko sai ka ji kana son shi to wayannan abu uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka yana da su ya fi dai kowa kyau ba a yi irin shi ba shi yasa suka ce wasu baituka kwaya biyu da Hassan ibn Thabit yayi ana ga su ne baitukan da ya kai makura wajen yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo yana yaba manzon Allah yake cewa wa ahsanu minka lam tara qattu aini wanda ya fi ka kyau ya manzon Allah ni dai a rayuwata ido na bai taba gani ba idan Hassan ibn Sabit ya faɗi wannan magana a wancan lokaci ba dama ka zo ka ce to ya je ko ina ne mu kuma sai mu baka amsa mu ce ai a lokacin da yayi wannan magana ita duniyar ma gaba ɗaya tana jizirar Laraba ne ba nahiyar Turai ba a santa ba ba nahiyar America ba a santa ba la ta kudu wala ta arewa ba wata Caribbean ba wata nahiyar Australia kuma a duniyar gabas tsakiyar ma ina China ba a san su ba gabas tsakiyar duniya gaba ɗaya tana nan a yankin Hijaz ne to ya ce shi kuma ɗan yankin ne kuma a lokacin da lokaci ne na tafiye-tafiye kuma ya zagaya ya ce wa ajin malumin ka lamtara fatwaye kyau dai kan ni ban taba ganin irinka ba ido na bai taba ganin wanda ya kai kyan zubin halitta ba ya ce wa a sanu minka lamtalidin nisa'u kyan hali ba a taba samun wani mutum da mace ta haifa irinka ba mata sun hayayyafa sun hayayyafa sun kasa haihuwar mai kyan halittarka ya ce hulikta mubarra'an min kulli aibin ce kai ya rasulullah an halice ka baka da kowane irin aibi yanzu mu duka nan da za a zo Allah ya ce to ga wani rishafulin da Allah zai da Allah kowa ya rubuta ya yake so a sake halittar shi ina ga kila kashi goma ne kawai za su ce a yi yadda muke yanzu kowa sai dan nemi wani dan kuskure ba ko a kala ko a wani duk sai mun yi yan mannaman ne to shi kuma kulikta mubarra'an min kulli aibin an halicce ka kubutacce daga kowane irin aibi sai ya faɗa wata magana ya ce ka annaka kada kulikta kama ta shawo kai ka ce an yi ka yadda kake so a yi ka ne mu kuwa nan mu ba a yi mu yadda muke so a yi ba amma mun gode kuma ba tunda an gada masa yawan busasshen kibi wallahi aka yi miyar shuwaka da kai shi ke na hannu da kai zama mun gode da aka mu haka ko auka wata akuya gobe sai ga kai ake balanmu da kayana ko auka wani kabeji a gasa a dafa a yi waya a cinye ka ba sai aka wani mutum wani karkarram na bani adam to wannan baitukan suna cikin baituka masu kaiwa makura wajen yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka ba a yi mutum irin shi ba wani mai hikima yana cewa min aina abda'u wal hadithu garam ya zo yana yabon manzan Allah ne sai ce wai dan Allah wai ni ta ina ma zan fara yabon manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam labari ne mai dadi fa wato labari ne wanda in ka fara baka san ma ina zaka tsaya ba yace fa shi'ru yaqsu wal kalamu kalamu waka dai ba za ta iya gamsar da bayanin waye manzon Allah ba magana kuma ka batta a matsayin magana ita ma ba za ta iya ba yace lashiru yunsifuhu walal aqlam min aina abda'u fi madihi muhammadun lashiru yunsifuhu walal aqlam yace kaga ta ina zan fara yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waka dai ba za ta iya ba duk waƙar da kace ai wa annabi waƙa ta yabi manzon Allah sallama ita waƙar ba za ta yi mashi adalci ba dan sai ka gaza wajen faɗar abin da ya kamata yace walal aqlam in za a tara maka alƙaluman duniya a ce su maka maganar waye manzon Allah ba za ka iya ba ba za su iya ba to kaga kenan ba a yi mutum irin shi ba a zubin halitta ba a yi mutum irin shi ba a iya magana ba a yi saƙo irin saƙon shi ba idan ya koyar da sallah har abada ba sallar za ta kai irin tashi ko salati ya koyar ka rabu da wancan bera salatin shi ba wani salati zai kai salatin shi kaga wani zai fito ya ce maka akwai wani salati kafa ɗaya daidai da Qur'ani su dubu shida ƙarya ne rami suka haƙa maka faɗa ai ko murmushi annabi yayi murmushin shi ya fi na kowa kai ko zagi yayi ida ya ce takilat ka ummuka ai ya bi wani mutum can a gefe sai rahamukallah ce kai wani shashasha ne to gara shi ya ce maka shashasha da ka wani mai katar rauni da Allah ya maka rahama kaga wani zai ya dafa kai ta Allah ya maka albarka ko to gara ne ya ce takilat ka ummuka karka damu da cewa can albarka ya sa albarkar ba ta inda ita ba shi wannan da ce takilat ka ummuka ai gyara zai maka ai ba kore kai a musuluncin ba kuskure kai zai maka gyara to manzo sallallahu alaihi wasallam ba a yi mutum irin shi ba ba a yi sako irin nashi ba ba a yi addini irin nashi ba ba a yi tausayi irin nashi ba ba a yi komai irin nashi ba shi yasa za ga mala aliyu na manyi cikin baiti daya waye kai waye kamar ka waye san matsayi ya naka wa yake da irin rabanka tun da Allah ya yabe ka duka wanda yake kama yi gaba ce da na gano ba ka san manzo sallama mun kulla ni da kai har abada to ba a yi irin shi ba shi yasa Allah madaukin sarki ya rika fadar matsayin shi a wurare da dama a cikin alkurani wa ma yantiqu anil hawa an gama tsabtace bakin shi ma kadabal fuadu ma ra'a zuciyar shi an gama tsaftace ta idan shi aka gyara kafar shi komai nashi da aka dunkule aka ce wa innaka la ala khuluqin azim sai aka ba mu mandate an faɗa mana waye shi sai aka fa ba mu mandate aikin da ake so mu yi game da shi li tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu shikenan wa tusabbihuhu bukratan wa asila shi da Allah kenan Allah shi mai mashi tarbihi shi kuma nan mu girmama shi mu mutunta shi shi yasa komai nashi na musamman ne in ka duba shama'ilul muhammadiyya da wanda suka rubutu akan khususiyatul rasul sallallahu alaihi wa sallama zaka sami ire-iren waɗannan ababe masu tarin yawa Allah madaukakin sarki shi ya zaban mana a matsayin manzo zabar mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta zame mana mu muka fi kowa daraja in ka ce me yasa muka fi kowa daraja manzon mu ya fi na kowa daraja manzo sallallahu alaihi wasallama shi yazo a ƙarshe haka lissafi ya nuna kuma daga shi ba sauran annabi kuma amma kuma shine na farko al'ummar shi mu ne na ƙarshe daga mu an nada duniya kuma mu din mu ne muka fi kowa daraja ta ya muka samu wannan daraja saboda darajar shi da Allah madaukakin sarki ya bashi hatta a cikin alkur'ani za ga yadda Allah ke mu'amalantar annabi sallallahu alaihi wasallama baya mu'amalantar sauran mutane daga sauran annaba za iya kiran su ya kaza ya kaza ya kaza ya zakariya ya yahaya kudul kitaba bi quwwa ya musa la takhaf ayya ibrahim ya shu'aib la nafkahu haka kawai zaka yana kira to amma shi ba inda Allah ya ce ya kuma yasa sunan shi sai dai yasa laqabi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhan nabiyyu da sunan da yawa duk inda aka faɗi sunan shi wurare guda biyar hudu Muhammad ɗaya Ahmad zaga magana ake ta risala kuma in ka ɗauki zancen ka cire sunan shi ka sa risalar sakon zai lalace وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل kaga da aka faɗa sunan sai aka zo da risala to in ka kira sunan ka ce wa ma rasulun wa mar rasulu illa rasulun kada kada min qablihi rusul wallahi wa in tan masu kungiyoyin bid'an wani zai iya cewa waliyin shi ake nufi tunda sun ce suna da abin da ya fi nashi to amma sai aka faɗa suna wa ma muhammadun illa rasulun kada kada min qablihi rusul ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin manzon Allah kaga manzancin da aka faɗa sunan sai aka faɗa laƙabin kenan an faɗa sunan ne dan ka gane shike da waɗancan laƙubba shike da wancan matsayi na risala da nubuwa duk inda ka gani nashi ne هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد maganar kalmar shahada ake imani da Allah da kuma imani da manzo sallallahu alaihi wasallama balantana kuma wurin karshe da sakon ya fitowa fili muhammadur rasulullah karshen suratul fatih wallazina ma'ahu ashiddau wurin da aka ce mashi ahmad shi ma zaka cimma irin haka take manzanci ne ake ishara kuma aka faɗa sunan shi na ahmad so da aka ba a yi mutum irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba sau da aka shi kadai ne za ka yi wa makauniyar biyayya ka tsira duk abin da ya ce a yi shari'a ce karka auna da hankalinka amma duk abin da wani shi ya ce in ba daga wajen shi ya ciro ba auna da hankalinka zai iya kai ka ya baro kuma zai iya kuskure shi ko ma'asumi ne gaba ɗaya baya laifi baya kuskure in huwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha to wannan shine manzo sallallahu alaihi wasallama akan shi kuma zaka ga ake ta waɗannan kaiwa da komowa mu ahlus sunna da gaske muke yi kuma har duniya ta kare ba za mu taba daga wani ba mu ce matsayin shi na kamar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ma za mu iya cewa in akwai wannan ranar kada Allah ya kai mu in wani ya isa ya faɗa su kuma suna ƙoƙarin su taka bayan shi ne don su kai ga wani matsayi a ƙarshe su wurgar da shi ai da haka haka aka fara za mu ji wasu misalai daga cikin irin abubuwan da suka faɗa ba abu na biyu shine ma'anar hususiya wanda akan ta duk aka kawo innan maganganu asalin wacce rigima shayi da aka ce an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina ga lokacin da muka yi karatun tufatul mawdud bi hakamil maulud mun tattauna matsalar ibn al-qayyim kuma ya kawo rabe rabe maganganu guda uku shahararru na cewa da shayi aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba da shayi ba da shayi aka haife shi suka ce kakan shi yayi mashi suka ce kaza magana ta fi inganci kakan shi yayi mashi to shi malam Lawal Tram shi ne ba da misali ke ta to ai ai ba ma daraja bace ba daraja bace ga manzo sallallahu alaihi wasallam ka ta haife shi da shayi ana haihuwar su ma da shayi to akwai maganan ma da bai faɗa ba wanda kuma haka take in ka karanta adabin larabci shi ba larabi in aka haifa mashi ɗa da shayi wannan ɗan ƙasƙantaccen ɗa ne su da kai da ka ce an haifa mashi ɗa da shayi sai kun yi rigima bai da maƙiyi irin ka sau da su a wurinsu ba daraja ba ce ƙasƙanci ne ba ɗaukaka ba ce koma baya ne ba abin alfahari ba ne abin kunya ne to yanzu sai ka ɗauki abun kunya al'adar laraba kuma rayuwa ba za ta yiwu ba za ka fassara na soshi ba sai ka koma ka kalli al'ada yanzu al'adar al'adar balarabe zai iya fitsari a tsaye da sai aka ce maka an ga wani babban mutum a sahabban annabi da sallama ko manzon sallama yayi fitsari a tsaye al'adar su ba komai bane a al'adar su in ka bakanta ma wani rai kana so ka lallashe shi gemun shi zaka je kai ta kamawa kana da shi wancan a kama gemun shehun shi aji gobe da asaba me zai fada a lasibiga jahannama zai bude ya wurgar da makullin don da ya rabo ya fada ni za ka yi mawulakanci ko da ke ba gemun ko ba tsabari ito amma dai a shafa wurin to amma kaga su su lallashin su ka zo ka kama gemun mutum zai ce masha Allah masha Allah masha ya hakura kenan amma kaga mu al'adun yanzu ba haka bane a ba haka bane ai ma kai haka kai ma ka sharbo ta yi ai ka ƙara wani laifin ce ni wallahi laifin ma da yanayin da ya kona ma rai kama kaga su zaka cimmawa suna da shi a irin wannan yanayin kuma haka suke rayuwa haka suke rayuwa wasu abubuwan da haka ake fassara su to abinda ya ja wancan matsala shayi ga annabi sallallahu alaihi wasallama an yi ko ba a yi ba yana cin hususiyar ko ba shi a ciki to shine zamu tattauna abin da ake ce ma hususiyya ko menene da aka yakito aka ɗibo sai a ce khususiya ce kuma abu ma yake zama khususiya to kalmar khususiya a harshen larabci jam'in ta shine al-khasa'is ko al-khususiyat an ce al-khasisa shine ma khas ma ma ma khussa bi shay'i abinda aka kebance wani abu da shi ana cewa khususiya da yi wa fa'un ɗin zamma ana cewa khasusiya da yi wa fa'un ɗin fataha ibn mangur al-afriki a cikin littafin shirisanul arab yace yin fataha ya fi fasaha akan yin zamma amma kuma ya fi shahara tsakanin mu da zamma amma da yace yin fataha ya fi so da aka mun ce khususiya a harshen larabci shine abinda aka kebe wani abu da shi in ka kalli tarifin da masu harshe suka yi khususiya da duk ma'anonin suke dauka a ma'ajim da kamus kamus suna koma ne zuwa ga abubuwa guda uku ko dai a ce kai ka kadaitu da wani abu duk garin ba ne abu ta ce hususiyar ka ce wata hular ka duk garin ba mai irinta wata motar ka duk garin ba mai irinta wani gidanka da sauransu ta ce wannan hususiyar ka ce ko kuma alfadlu a akwai mai irin abu amma naka ya fi na kowa to shi ma ta ce hususiyar ka ce a wajen afdaliya to ko kuma ya zama at-tamayyuz akwai masu irin abinka da yawa amma naka ya sha bamban da nasu zaka naka yana da khususiyya bil tamayyuz to da al khususiyya bil infirad shi kadai ke da abu al khususiyya bil fadli wasu na da shi amma na shi ya falala al khususiyya bil tamayyuz wasu na da shi amma na shi ya sha bamban da nasu ko ta hajami ko ta kaifiya ko ta kammiya ko ta sima da sauransu a shari'a idan aka ce al-khususiyya abinda ake nufi da ita ita ce hiya al-fada'il wadansu darajoji ne wal umur wadansu al'amura ne allatin farada biha annabi sallallahu alaihi wasallama wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kadaitu da su wamtaza biha yake banta da su imma an ikhwanihi al-anbiya ko dai yake banta da su a tsakanin ƴan uwan shi annabawa abinda ake nufi duk duniya har annaba ba ta da abu sai shi kadai yake da shi kuma yana da irin wannan wa in ma an sa'iril bashari ko kuma a wasu annabawa na da irin abin amma a wannan al'ummar tashi duk duniya ba ne su wannan shi ake ce ma kususiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan abin ba za ka tabbatar da shi ba sai kana da nasi so da ka idan ka ada nafsi ka dosa kane-kane to za ka yi ta shigo da abin da ba ku susiyar annabi ba ne a ƙarshe sai ka ci mutuncin shi kai kana gaza to girmama shi ka yi kamar wannan matsalar ai ai da shayi aka haife shi ai wanda ya ce ba da shayi aka haife shi ba kana nufin wani ya ga al'aure shi kenan idan ka yi karatu da kyau ibnu hajar al-asqalani da ya zo yana maganar al-khitan sai ba da fatawa amma ya yadda akwai wanda ake haifar su da shayi amma sai ba da ce ga ka'ida idan Allah ya azanta ka da yaron da aka haifa da shayi lallai ka kira wanzami ya dauki aska ya goga a inda akai shayin akalla in kuka yi haka to an yi abin da shari'a ta ce kaga wannan magana tashi me take nuna ba wani abun alfahari bane da haife ka da shayi ba shi bane shi yasa ya koma kenan asalin al'adar larabawa su a wurinsu in ka ce ba larabe roƙa da a haifi yaron da shayi da a haife shi ba shayi ce a haifa ba shayi to ko an haifa da shi to sai an zo da wuka an bi ta kan inda aka haifa a yankin akalla wanzami ya goggoga ya shashafa ba wajen kawa zai yi ba yadda sai aka yi wa yara suka ji zafi to shi ma a ɗan girma da wukar a ɗan girma da askar shi ma ya ɗan gade su kamar anyan to kaga kenan in wannan ita ce ka'idar su abinda suke kokarin su tabbatar da abinda bai tabbata ba dan wannan manufar to manufar ba ta suna kokarin tabbatar da manufar in ka ce an haife shi ba shayi to kenan akwai wani mutum da ya ga al'aurar shi to kuma ga abinda ka'ida ta ce ko an haifa da shayin kuma abi da aska an ganin kenan to sai a ce to ai a ƙarshe ma gaba ɗaya duk hadisan da suka zo da maganar an haife shi da shayi babu guda ɗaya da ya tabbata su da aka aje su ake yi kawai a gefe to wannan shine kususiya ta wannan shine ma'anar kususiya abinda wasu al'amura da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kadaita da su ko dai a tsakanin annabawa duk annabawa ba su da su sai shi kadai ko kuma a tsakanin al'ummar shi duk al'ummar shi ba mai abin kenan yanzu ba zai zama kususiya ba a ce kowa na da abin kuma ka zo ka ce yana da shi sai ka zo ka ce daga cikin kususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam yana da idanuwa guda biyu eh tabbata tana da idanuwa biyu amma ba khususiya bace sai dai ka faɗa wata siffa ta idan wanda mu ba mu da shi shine sai ka ce eh muna da ido biyu yana da ido biyu amma ko a biyu akwai biyu kuma eh kuma wannan ko yanzu mun yarda ko a mutanen ma to shi yana gani ta gaba ta baya irin yake gani ta gaba to kaga wannan kuma a ido kamar an tsere mana amma dai biyu ne amma mu kuma biyun mu gaba kawai suke kallo sai da sai amma mayo ta baya a sun fice mutum kai mai banna to kaga ka ce yana da ido biyu shine kususiyar da ce baka mutunta annabi ba yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam shi zaka dauko ka rika kwatanci da mutane a irin ababen da ba haka abin yake ba a'a ka bari yana da ababen da duk duniya ba ne su har annabawa har ulul azmi min ar-rusuli har su wa'annan manyan annabawan ba su da shi to ai sun ishe shi kai ta karanto su mana kai ta yayata su ko kuma abinda duk al'ummar shi ba su da su to sai malamai suka ce to ita wannan khususiyar a haka za a raba ta gida biyu na farko akwai kasa'is ta shari'iyya shine in an ce kasa'is ta shari'iyya sune ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من التشريعات الإلهية سوني هكنته هكنتنا أيكا شريعة da aka ba annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake banta da su su ma ana raba su gida biyu bangaren farko az-zarbul awwal shine tashri'atun ikhtassa biha an-nabi sallallahu alaihi wa sallama duna al-anbiya'i sabiqi wata shari'a da za a dauka a ba annabi sallallahu alaihi wasallama ko wani hukunci da za a ba manzo sallallahu alaihi wasallama duk annabawan da suka gabata ba ne shi to irin wannan akwai su kuma su ma khususiyya ce suna ba da misalai da hadisin Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa utitu khamsan an ban abu biyar lam yuqtahunna ahadun qabli ba a baiwa wani mutum waɗannan ababen ba koma bayana kenan tun daga kan annabi adam alaihi salam har zuwa shi ba wani ba annabi ba wani manzo da aka ba shi waɗannan girmamawa shi kaɗai yake banta da su kaga wannan khasisatun tashri'iyya ikhtassa biha bainal anbiya'i mu kuma sai zama mu a cikin mu aka bada abin kuma mu muke cin gajiyar abin na ɗaya yake cewa nusirtu bir ru'bi masirata shahr an taimake ni da saka tsoro a zukatan kafirai tafiyar wata guda kafin in je wurin tafiyar ƙasa wata guda kafin ya je gari kafirai malam cikin su ya ɗuru ruwa sun ce me ake so sun yi shi kadai aka ba wannan amma sauran annabawa sai an ji su a bayan gari sai sun iso eh ai sai rana ce ba za su iso ya gaji mutum na ci gaba da kada gangan shi ta iya shege amma manzo sallama wata ɗaya kafin a zo hantar ciki ta kada wajo ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sa mani kasa ta zama wurin sallah kuma inda za a buga a yi mama sauran annabawa baka isa ka yi sallah ba sai ka je wurin ibada amma mu ko yanzu a gonar ka kawai sai ka dan samu wani wuri kawai sai kai azhar ɗinka kai la'asar ɗinka kuma ta yi to amma su sauran al'ummomi baka isa ba dole ka je masallaci dole ka je kanisa ko kuma dole ka je ma'abat kabon daraja ce in ba mu samu ruwa ba kawai mu bugi kasa kawai sai ka bugi kasa sai ka yi taimama na uku fayu ma rajul min ummati adarkaru sala fa yusalli wa uhillat li al-ghanai an halatta mani ganimomi walam tahida li ahadin ba'di na qabli kafin annabi sallallahu alaihi wasallama duk annabin da ya yaki ya samu ganima kawai tara ta zai sai Allah ya aiko wuta sai ta kone ta an yi yaƙi sahabban annabin nan an kakkashe wasu an jima wasu rauni aka za tattaru su tara ganimar tsibi guda ila kuɗi ne biliyoyi alamar Allah ya yarda da yaƙin da suka yi sai a turo wuta daga sama ko sai dai su ga kawai wuta ta tashi ganimar nan ta cinye gab su koma gida ba ko kwabu da aka zo kan annabi aka ce a a an daina konawa ka tara ka raba musu wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lir rasuli wa lil qurba sai a raba a dauki kashi 20 a ban marayu da sauransu kashi 80 kuma a raba wa mayaka sai ga wani ya tashi da miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan dunkulen zinariya dawakai kuyangi sai kun je yaƙi an dawo malam kana ta biyan bashi an samu gonaki an baka hekta biyu an samu shanu an baka guda hamsin ko ashirin to kaga wannan hususiya ce kuma hususiya ta shari'iyya sauran annabawa ba su da su sai hususiya ta shari'iyya nau'i na biyu shine maktasa bihin nabiyyu duna ummati wasu ayyuka na ibada wanda wasu al'ummomin zaka iya samun suna da wayannan ayyuka amma a wannan al'ummar annabi yake banta da su mana shi aka baiwa wannan alfarmar kawai kamar auren mace fiye da wani kaga annabi Sulaiman ya aura da yawa ko to yanzu ba sauran al'ummai bane zaka iya samun wanda ya auri mace fiye da huda annabawan da suka gabata amma a wannan al'ummar wake da alfarma da halattawa sai auri mace fiye da hudu shi kadai ne sallallahu alaihi wasallama na biyu shi kadai ne aka halatta mashi in mace ta ce ta kyautar da kanta gare shi sai ba ta daki aure yayi amma duk wanda ba shi ba sai an sa sadaki sai an yi siga sai an bayar sai an karba duk wanda ba shi ba to kaga wannan kususiya ce ta abin nan eh tashri'iyya da yake banta da ita ko kuma raban kwana mu yanzu dole mutum yana da mace fiye da ɗaya raban kwana amma shi ba turji man tasha'u min hunna wa tuwi ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayka in ya ga dama je ɗakin wannan ya shekara ya zo ɗakin wannan sa gaisa minti biyar ya wuce ya yi daidai kai ka jaraba ka gani na zinnan ka da ana kiran mutum jahannama a kuma da kai suratun nisa'i walan tasati wa an ta'dilu bayna nisa'i walau harastum amma fala tabilu eh ba za ka iya son matanka dukkan so iri ɗaya ba amma Allah ya ce to ga oda kar ka fake da haka ka ce yawwa Allah tunda ba zan iya barci in ɗiba iya soyayya iya kwanaki alace na fala ta milu kullal maili ai dole dai haka za a raba kuma in kabibiya ita ma tana da irin nata alkhairan yasa la yakruku mu'minun mu'mina wannan shine kaso na farko khususiyya ta shari'iyya ko dai wanda yake banta da su a tsakanin sauran annabawa ko kuma wanda yake banta da su a al'ummar shi hususiya ta biyu sune khasa'is tafdiliya wata hususiya da aka fifita annabi da ita shi kadai sallallahu alaihi wasallama ita ma kala biyu ce ko dai ya zama an fifita shi da ita akan sauran annabawa duk annabawan Allah ba mai abu ko kuma ya zama an fifita shi da wannan falala akan sauran daidaikun al'ummar shi annabawa a can da suka wuce zaka iya samun ɗaya biyu suna da shi amma kuma a dai anan shi kadai yake da shi wannan nau'i na farko maktassa bihi duna gairi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake banta da su banda wani daga cikin annabawan da suka wuce shine su ma wannan ake raba su gida biyu akwai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sauran annabawa amma ana raba su gida biyu na daya ya fi sauran annabawa a nan duniya na biyu waɗanda ya fi sauran annabawa a lahira aka yi raba su gida biyu in an je lahira sai dai su ci albarkacin shi amma ya riga ya wuce gaba sosai na biyu shi ne makasar bihi duna gairi himin al'ambiya bil hayatul akhira sai nau'i na biyu a darbu sani makasar bihi sallallahu alaihi wasallam duna ummatihi wa qad yushariku fiha anbiya wa akharu abinda abinda sallallahu alaihi wasallam yake banta da shi banda sauran al'ummomi shi wasu al'ummomi in ka bincika zaka samu ba za su daidaikun al'umma daidaikun mutanen al'ummar shi zaka cimma ba su da irin waɗannan fasa'is din shine wani malami yake ta fa hadal qismu min al fasa'is wannan nau'i na rabe-rabe sune al fasa'is tafdiliya to sune wurin da akan samu jayayya galiban anan rigima ke tasowa amma ka sa'is ta shari'iyya galibin ba a da matsala sosai amma ka sa'is tafdiliya to nan ne ake samun rigingimu da wasu abubuwa da za ka cimma sai dai a hankali akwai littafai da malamai suka wallafa waɗanda za ka iya samun waɗannan fasa'is ɗin misalman littafan hadisai kamar sahihul bukhari sahihul muslim sunan tirmidhi sunan nabi da sauransu sannan kutubu siratin nabawiyya duk littafan da aka yi na sirar annabi sallallahu alaihi wa sallama sahihu siratin nabawiyya da sauran ko asirar nabawiyya sahiha duk irin wannan littafan da aka samu khususiyat na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to sannan akwai wanda suka zauna musamman suka yi rubutu don tantance littafai da su matsaloli da suke da alaka da falalata da khususiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali kutubu shama'il littafin da kamar ash-shama'il muhammadiyya ta al-imam tirmidhi da sauransu ko kuma kutubul fada'il wanda suke rubuce rubuce akai ko kuma littafai na fiqh wanda zaka yana koro maka wani hukunci sai a ce amma banda annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki kenan a littafin fiqh ma akwai khususiyya zaka yi samu amma nan galiban khususiyya ce ta shari'iyya a ciki to sannan akwai littafai da aka rubuta musamman al-Is ibn Abdussalam yana da wani littafi da ya sa mashi suna Bidayatu Suli fi tabdilir Rasul sallallahu alaihi wasallama dan littafi ne haka dan karami kun gan shi inda in za ka Kaduna a motar haya a za ka soke shi nan da kawo kun ka duba da kada ka iska abin da gara ka kada ka karance shi dan shafuka ne ga shafi 80 izu ibn abdussalam shi ya rubuta shi an sake buga littafin ne wasu matsaloli suka taso wasu yan shekaru baya wani mutanen dare ya dauki nauyi aka yi kwafi kwafi da yawan gaske aka raba kuma wasu majalisan ma sun sauke shi na izu ibn abdussalam akwai kuma ghayatu suli fi khasa'isir rasuli sallallahu alaihi wa sallama na ibn al-mulakkin shi ma musamman ya rubuta dan bayanin khususiyar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai al-qasaisul kubra shi ma littafi ne musamman da aka yi dan bayanin khususiyar annabi ana kiran shi da kifayatul talibil labibi fi qasaisil habibi na Imam Suyuti kada Imam Suyuti ba dama ne in yi wani littafin kai tabi kana neman ka samu wani kuma ana baka kana ta in dai wannan ne ku riki to waɗannan khasa'is din manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya tsere wa sa'o'i da su zamu dan bayar da misali kadan musamman a cikin khususiyoyin annabi sallallahu alaihi sallama wadanda ya sha bamban da sauran annabawa a wannan rayuwa ta duniya khususiyar farko a gurguje Qur'ani da aka baiwa manzo sallallahu alaihi sallama. wannan qur'anin da aka ba ni sallama ya sha bamban da duk wani annabi ba wani annabi da ke littafi irin qur'ani kenan ni da kai ba mu da irin qur'ani mu tsaya mu karanta mu saurara inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira kaga ba mu da kamar shi Allah kuma ya jaddada a wurare da yawa shi ya saukar da littafin nan ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina qur'anin nuru ne addinin nuru ne shi manzon da yazo da qur'anin shi ma nuru ne zaka samu hukunce hukunce zaka ji ka'idoji to qur'anin shi kanshi saukar da shin wani gagararren abu abu ne da ya mayar da annabi ya zama yana da kususiya da sauran annabawa ba su da shi kuma a cikin ƙur'anin za ka ga yadda ake mutunta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yadda ake girmama shi yadda ƙur'anin yake daga darajar shi kususiya ta farko kenan ba shi littafi amma ba sauran annabawa littafi amma ba sai da ƙur'ani ba kususiya ta biyu alƙawarin da Allah ya yi na cewa zai tsara littafi sauran littafan da aka saukar Allah ya danka amanan littafan ne a hannun sahabban annabin annabi Musa aka ce ta gunu Isra'ila ga littafi nan kutsari mutanen annabi Dawud aka ce ga taura nan kutsari mutanen annabi Isa aka ce ga injila nan kutsari shi yasa suka samu dama suka yi waka cika tashi Qur'ani kuma sai Allah ya ce a inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar mu za mu tsara kayan mu shi yasa yadda wani ya yunkuru zai canza wani abu ina sai ka ji ya fada ba nauyi kadiyaniyawa sun yi qur'anin su da yawa mu san shi ba furkanu da haƙƙi da america ta ɗauki nauyi aka buga har a intanet sun sa ana saukewa kyauta amma wanda suka san shi ba su yi 1% ba saboda kai ba mata shi kake ba daga kona data a sauke buhun banza ai gara ma ka kalla wani fim ko kuma in ka karanta ma ban da bude hikar ba abin da ke ciki gori yake mana na asirin wadan muna ciwon ciki sai dai mu je mu sha kanwa ko mu jika dabino yanzu kuma ga jan ba mu asirin da an zami wanki hannun mai ta zafi yanzu an mana injin wanki so ka danga kayanka injin wankin kyauta ka ba ba hayar na siya ba kuma hayar na zubo abin nan da aka yi ai ba ma bajinta bace sannan qur'anin aka tsare shi mala la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi akai Allah ya buji kirjin cewa in duk duniya ta taru ba sai zuwa da qur'ani ba kullun ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'ani lace la ya'tuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko sashi ya yi yunkurin ya taimaki sashi ba za su iya ba amma sauran littafai a gaba ɗaya Allah bai alƙawarin zai tsare su ba kuma wallahi gashi nan kama an canza su Allah ce na anzalna tawrata fiha hudaw wa nur lalle mu muka saukar da at-taura kuma a cikin at-taura akwai shari'a kuma akwai haske yahkumu bi annabiyuna alladhina aslamu annabawa su suke hukunci da wannan attaurar ga waɗanda suka miƙa wuya lalina hadu ga waɗanda suka ce su yahudawa ne warrabbaniyun da bayan Allah na ƙwarai wal ahbaru da malamai irin masu kebewa gefe su ta bauta sun yi karatu su koma su ta bauta bai mastuhfizu me istuhfizu da abinda aka ba su su tsare min kitabin lalai shi littafin Allah su da ka su wa'annan malaman fada-fada su aka dauki ƙurana ka ce to Allah ce na gama nawa ku tsare shi daga hannun miyawu ashe kuma wai ajiya ce aka ba barawo miyagun su suka canza littafin sai kuma suka zo a ƙarshe suka canza shi kaga wannan hususiya ce ta annabi sallama ga littafin nan har yau har yau yana nan yadda yake shi yasa ana yin kuskuren wasani zaka dan ce da gyara shi yasa turan ma har sun kai wata gaba da cewa raba musulmi da qur'anin nan yana da wahala sai dai a raba su da shi a aiki da shi kawai amma maganar hadda ba zai yi ba to dan ka bata duka kwafin qur'anin da ake da shi in duniya ta tare cikin minti da an sake rubuta wasu kwafis din kira alaran mu ne kace kowa ba mu aya daya zinnin zaga an murgota ba ga taron alarammomi ba idan ne kawo ne kawo ne ha ba nan da an tayar da qur'anin kuma kana da wani wuri da wurin nan ba haka yake ba wurin nan ba haka yake ba ya ayu allazina amanu qulu ra'ina ce me kace ka tsallake wani abu la ta qulu ra'ina to kana zo kai mana shi koko to wannan hususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama abu na uku da aka ba annabi na hususiya shine littafin da aka bashi ya tattara akan duk abin da aka ba waɗancan annabawa annabi ce utitu makanar taurati as-sab'a an bani madadin at-taura an bani as-sab'u ayoyin nan guda bakwai abin nan surorin nan dogaye guda bakwai mana yanzu in ka ɗauki ƙur'ani ka iya bakara alu imrana nisa'i ma'ida an'am biyar ko sai me sai a arab banda amfani sai tauba in ka hada waɗannan bakwan suke daidai da attaura yanzu kenan ba ruwanka da attaura baka da bukatar ta an narka maka ita asalin da yafi nata dadi annabi ce an bani surori bakwai a madadin at-taura wa utitu makana zaburi al-mi'in surorin nan da suke karewa da aya 100 da wani abu 100 da wani abu 100 da wani abu 100 da wani abu sune madadin littafin zabura wa utitu makana al-injili al-matani an bani surori da ake ce musu al-matani wa laqad atainaka sab'an min al-matani wal qur'anal azim wannan surorin da ake yau maimaita suratul hijr misali suratul maryam suratul kahfi wayannan da ake maimaita daga nan kasa kasa suratul juma'a suratul safi suratul tagabun suratul tahrim wayannan surorin sune madadin littafin injila yace wa fuddiltu bil mufassali daga suratul hujurat kuma baka da wani littafi da zaka iya kwatanta shi da su zaka yanzu in ka riki qur'ani din littafin baya kana da su har da ƙari na abin da littafin bayan ma ba su da shi to me kwaraka kuma ba wata kwaraka to wannan ma kususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kususiyar shi ta hudu shine an ba shi karshen suratul baqara duk duniya ba wani annabi da aka taba bashi wani abu mai daraja irin karshen suratul baqara amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'min shi kada yake da su sannan yace an ba shi daga cikin hususiyar annabi shine yana da nasihu da mansukh sauran annaba ba su da shi naka saukar da hukunci ko yi maku dadi ko bai ba dole ku yi mu ko aka saukar da shi sai kuma abu sai a sassauta da idan mace idan mijinta ya rasu ta kamar shekara ɗaya take yi aka zo aka share kawai aka mayar da shi wata hudu da kwana goma da alƙibla ga inda ake kallo aka zo aka share aka ce alama kalli baitul maqdis za ga limamu suyuti a cikin littafin shari'atikan ya jero wa'annan abin nan nasu kudin da manso shi yasa Allah ya jinjina wa kanshi da kanshi yace ma nan sakh min ayati aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir kai ba za Allah da iko komai ba to ikon ne ya nuna ana khususiyar annabi ta shida shi ne cikamakin annabawa har duniya ta ƙare babu wani da zai zo a bayan shi ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyi sannan khususiyar shi ta bakwai an aiko shi zuwa ga mutane da aljanu sauran annabawa zuwa ga mutane ne kawai khususiyar shi ta takwas an aiko shi da bashi ranar juma'a ba wani annabi da aka bashi ranar juma'a yahuda ne aka kira su Allah ya ce masa ga ranar juma'a zai ta su ba sa su to yaushe kuke suka ce asabar suke su a je su a baya aka kira kiristoci aka ce to gashi nan an ba ku juma'a ku je idan mu ba ma su Allah ba zai magana ba sa su su lahadi suke so a hada su da mutanen kuma ba kenan mu kuma da annabi yanzu sai aka ce an ba ku juma'a muka ce mun gode shi kenan shi na da yake ta kaga ni na zo a ƙarshe ni na zo a farko a lissafi duk tsiyar mutum zai mutu juma'a je a sama in ba a zama kuma ya juya muka kalandar shi yadda za ta koma ya mai da asabar ran alhamis da kashi da calculation zai koma mu ne na ƙarshe mu ne a farko ai sun cici ya tsakuwa aka ce haba ai daga baya kenan sai dai abinci ya lalace za ku ce kuma ya kaza ya kaza an keɓanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da kira na girmamawa da ake mashi ba a ce mashi ya fulan ya fulan wa kunna ya adam muskun anta jama'a annabi adam ya adam haka Allah ya kira shi kuma dole ya ansa ai da ma ji daɗi ko yanzu ko kai misali kana wani karamin dan jam'iyya gwamna ya zo ya kira ka da sunanka ai daɗi za ka ji gwamna ma ba wannan misalin ma ba zai yi shiga ba to shi girmamawa ce sannan Allah ya kira annabi Isa ya Isa na Maryam uskur ni'imati alaik ya Musa inni ana Allah ya Shu'aibu ko dake wannan mutanen shi suka kira shi ko ma nafahu katiran mimma taqulu ya nuhu ya ibrahim ya kaza haka ake kiran su shi kuwa ko dai ya ayyuhan nabi ko ya ayyuhan rasul ba a wuce haka kira na girmamawa a kira shi da suna na risala a kira shi da suna na manzanci sannan hususiyar shi ta goma Allah ya keɓance shi da hana al'umma shi ta kira shi da sunan shi sauran annaba manzanninsu za ka ji suna kiransu da sunayensu yanzu mutanen banu isra'ila suke cewa ya musa inji allah na ilaha kama da umariha muku sai allah ya nasantar karara la ta ji abu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da ahir kar ku kira shi aka ce in ma ka kira shi ma da sif- sunan shi ko wani lakabi to kar ka daga murya ka bi a hankali sannan aka keɓe shi da hususiya ta daga zuwan shi ne aka hana aljan shedanu da aljanu shiga sama wa anna la masna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan shuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yatillahu shihaban rasada tunda kai mala'ikatu aljanu suka ce in man samu canji babba ya zo Allah ya keɓance shi da rantsuwa da shi la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun shi kadai aka rantse da rayuwar shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dukkan waɗannan ababe Allah ya keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da su ne a wannan rayuwa ta duniya suna da yawa sun kai 20 da wani abu ko kusan 30 to akwai kuma abin da aka keɓe annabi da su in an je lahira ko abin da ya shafi alamomi na ranar alkiyama na ɗaya dai za a tashe shi da makamin mahamuda a ranar lahira wanda shi kaɗai ne za a iya bashi wannan daraja na biyu za a bashi liwa'ul hamdi tuta ta godiya wanda a ƙarƙashin shi ne al'umma za su samu hisabi da zuwa da diddiga na uku shine farkon da zai fara shiga aljanna za a gama ke lissafi a gama wane ne mala'ikan da ke buɗe aljanna ya ce an ban oda almighty order cewa sai manzan Allah ya shiga zan bude ma kowa ga mutane sun taru an gama kiliyaran sai manzan Allah ya fara shiga ga annabi Musa annabi Harun annabi Nuhu annabi Isa duk suna wurin fa'ulul azmi minar rusuli ma ba wanda zai iya shiga wannan ba karamar daraja bace kuma ka san ana cewa wai mai uwa a murhu ai mu ranan zamu ƙara jin daɗi namu ne a wurin amma an bi shi ko da ya mace makale-makale malam ina fasuhukan fasuhukan fasuhuka tun abinin kiyama zai fara cewa to wannan ku kore shi sannan shine sayyidu waladi adama shi kadai ce da wannan daraja a lahira shine shugaban ƴaƴan adam ka rabu da maganar masu dariƙun sufaye wai za a aje kujeru guda uku ɗaya ta shugaban waliyai ɗaya ta shugaban annabawa amma kujerar ɗaya ta shugaban manzanni amma kujerar shugaban waliyai ita ce a can sama maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali haka suka ce magana na jawahirul ma'ani matsayin annabi a lahira fuwaiqar rasuli ya dan tsara manzo daraja kadan amma wa dunal wali bai kai bai kai wali ba so da kuma kaga suna cewa ai wai an nada shehu tijjani wali ko Mansur abin nan Mansur Kaduna ba ga wani dan kilin ba wata na kai annabi ya kira shi uduniya waladi uduniya waladi ya ne matso yake cewa to ka zabi mutum ɗaya cikin masoyanka daga Maroko yace ka zabi mutum ɗaya zan nada ka shugaban waliyan duk duniya a Arfa ya faɗa mai rana da sha biyu na dare to kuma abin da zaka tambaye Mansur sha biyu na dare na Saudiya ko na Maroko wala wani tambaye sai mun yi ta eh sha biyun dare na ina tunda sun kada da sun rena annabin fa annabin wai yana na yana yawo a duniya ko bin yake zai wuya ka ji wani ya ce sun hada a makka ko a madina kan kwanar garin sa yake faɗi ko algeria ko a morocco a wannan wulakanci ne wulakanci ne shikenan wai kawai ya zabo mutum daya ya rike mai hannu ya ce rinsa ido aka taka daya biyu uku ya ce buɗe mun zuwa arfa taka taka uku wai a ranar ne ya naɗa shugaban waliyai to wannan wilayar ce makamun nubu wata fi barzakhin annabi ya naɗa wanda ya fi shi daraja kenan kafi hikimar ita ce an fake da guzuma ne aka haifi karsana fakewa suka yi da annabi dan sun san kowa na san shi amma kuma yanzu ga an je lahira kujerar shugaba shi wali shugaban waliyan shike daraja ta kusa da Allah sannan sai man sai annabi sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun mashi yankan ba shine tarkila kaga wannan wulakancin ya kai wulakanci annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne za a fara ba ceto da haka wannan ma khususiya ce da yake banta da ita annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda al'ummar shi za su yi sheda ga sauran al'ummomi Allah madaukin sarki zai kira sauran al'ummomi ya ce ku zo ku yi shaida wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida Allah zai ce wa mutanen annabi nuhu annabi nuhu mutananka mutanen annabi nuhu ya isar muku da sako su ce bai isar ba ba abin da ya zo da shi ce baka je wani Allah na bai da shi wa zai maka shaidar ka isar sai ce ummatu muhammadi a wannan ba karamar yarda da mutum bane sai a kira mu sai mu ba da shaida lallai ya isar mun karanta Qur'ani ya Allah daga nan sai a darkake mutanen shi da suka karyata shi dan ba su da wani abu da za su yi alfahari da shi to sannan akwai ababe da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kebanta da su a tsakanin al'ummar shi gashi yana rayuwa a tsakanin al'ummar shi amma shi yana da wannan khususiyar khususiyar farko wajabcin son shi yanzu duk son da za ka yi ma wani kusan tamfurare ne in ya fandare za ka iya fandarewa kama annabi shi kuma za ka yi mai soyayya ce mutsulaka kuma dole ka so shi dole dole mutum ya so manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga wannan khususiyya ce ta shi khususiyya shi ta biyu Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin ba shi kariya amma mu sauran mutane ba alƙawarin ba mu kariya kisa muke dauka security ko ake da daukar yan matakai zaka leko ka dan natsu tukuna ka ji me ke girmawa kadawar iska ne ko kadawar mugu ne shi ko kai tsaye zai tafi ba abin da zai faru shi yasa yahuda suka gayyace su anguwar suka gayyace shi anguwar su kawai ya tafi ba su shi kadai ya je suka tayar su ladan jirama a nan magama wani ba ashe akwai katin dutse a sama za a wurgo aka turo mala'ika ya faɗa mai saman ka da dutse za a wurgo ta shi ka tafi kawai sun ga kawai ya tafi ne kaga mai zai kai baka gwada haka ba baka gwada ba to wannan hususiya ce tashi sallallahu alaihi wa sallama sannan yana da hususiya ta cewa aljannin da aka hada kowanne mu da shi shi na shi ya musulunta mu kuma namu Allah da ya kiyaye hanya kuma za ga yuri duna lama warida suna gangarar da kwaruruwa da yawa to shi ko nashi tabbas ya abin nan ya ya ya ya ya ya musulunta kususiyar shi ta hudu shi kadai ne wanda in ka ganshi a mafarki tabbas shi din ne fa inna shaytana la yatamassalu bi haka ya fada amma duk wanda ba shi ba in ka ganshi kai a hankali eh in ka ganshi kai a hankali to amma kuma shi din fa sai ka tantance ba ka gani kaza wani kawai sai zo ya ce na yi mafarki na ga wani mutum kamar wani kuma an cin manzan a ai sai ka gan shi a siffofi ko ma a shama'ilul muhammadiyya to sannan yana da kususiya ta duk wanda ya mai ƙarya dan wuta ne tabbas dan wuta ne amma ni da kai wanda ya mana ƙarya to ba dole bane ya shiga wuta za ta yi mana hisabi kawai ko ba maki a dan biya mu ya wuce amma shi ko manzo sallama duk wanda yayi wa annabi wa annabi ƙarya a rushe komi da zai iya bashi damar shiga aljanna man kadaba alayya muta'ammida falyatafawwa maqadahu minan nari sannan yana da khususiyar haramcin daga murya in yana wurin kun ana magana da shi shi kadai ke da wannan amma kowa ma zaka iya fade kawai a madadi ka daga murya wannan ba damuwa da sauki dai sannan yana da khususiya ta cewa idan har yana bacci to zuciyar shi ba ta bacci shi kadai ke da wannan khususiyar shi kaɗai ke da wannan hususiyar sannan yana gani ta baya iri da yake gani ta gaba sannan baya abin nan hamma baya hamma ai shaidan da yake rabar mutum ko sai ya yi hamma to shi shaidan din ba ma ya rabar shi wa'annan duka waɗanda suka tabbata ne cikin hususiyoyi waɗanda an ka tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wasallama to bangare na karshe shine akwai abin da ba su tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallama ba wasu suka yi kokari su ta kaiwa da komowa na ganin cewa sun jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama ire-iren waɗannan ababe kamar misali a ce baya mafarki ka kore mai mafarki gaba ɗaya ba tare da kayi bayani ba ko kuma ka zo ka ce bai da inuwa kwata-kwata bin da inuwa in ka tambaye sai ce to ya Allah ai ya koya mana addu'a ta shiga masallaci ko wa ja'al min fawqi nura wa min tahti nura wa ja'al li nura ko wa ja'al ni nura wai tunda shi haske ne to ai shi kenan shi haske ai bai da inuwa a ƙarƙashi kuma da wannan sai su karkata su koma hadisin jabir cewa wai abu na farko abu na farko da Allah madaukin sarki ya halitta awwalu ma khalaqa rabbuka nur awwalu ma khalaqa Allah nur rabbika ya jabir wai suka ce annabin Allah madaukin sarki ya ce abu na farko da Allah ya halitta shine hasken hasken annabinka ya kai jabir wannan magana ba gaskiya bane farkon abin da ya annan Allah ya halitta alƙalami wancan hadisin hadisi ne wanda bai tabbata ba kwata kwata hatta al-gumari wanda malami ne dan bid'a shi ma yana da kungiyar shi ta bid'a amma shi ba dariƙar tijjaniya yake yi ba da haka ma zagin ɗan tijjaniyar yake yi dan ya rubuta littafi haka yi fata-fata da tijjani yace da ya zo duka duka bai fi rabin shafi ba inda ya magana tijjani yake cewa to ai maka shi tijjanin ba ma ka ce mashi waliyi ba musuluncin nashi ma bai tabbata idan kana har ka ce wali kuma garinsa da ya san shi farin sani ce shi yanzu muna maganar ma shi musulmi ne ko ba musulmi ba maganar wilaya ma ka aji maganar wilaya ma ka aji ba ta taso ba ya ce cikakken zindiki ne an ce zindiki shine baki rikakken kafiri da irin shi kamma musulunta suna da wahala to kaga wannan hususiyar ka ce bai da inuwa to wannan hususiyar ba ta tabbata ba ko kuma ka zo ka ce da duk da yi fitsari kasa za ta shanye da yi ba haya kasa za ta shanye ba ta bari a gani to amma kuma sai ake to ya za ka yi da hadisin wata kuyanga da ta shafi tsari shi to suka ce wannan bai tabbata ba kuma ba girma annabi bane ka faɗi abin da bai tabbata ba ko kuma ka ci an haife shi da shayi ba ka da dalili akan haka so da abubuwan da za ka faɗan su ɗin ma ba su tabbata ba amma yanzu ka zo ka ce duk dabbar da zai hau za ta gane ita zai hau ko dabba na da damuwa za ta kawo ƙarar koke wajen shi sallallahu alaihi wasallama kuma ta fahimci kuma ya fahimci abin da wannan duka sun tabbata to akwai kususiyoyi da yawa waɗanda miyagun kungiyoyi na aƙidu suka kirkira kuma suka jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ba tare da suna da dalili ba babbar manufar ita ce su tabbatar da abin da ke cikin aƙidar su ba su kai makura wajen baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama haƙƙin shi ko girmama shi ko mutunta shi ba ba shine damuwar su ba babbar damuwar su ya za a yi ita aƙidar da suke a kai ɗin su ba ta kariya su kai makura wajen tantance ta akwai misalai da yawa na ƙungiyoyin da ake da suna na bid'a mabiya ɗariƙar tijjaniya suna da ire-iren nasu da za ka samu littafin da mai gari ya wallafa tesis ɗin shi na matsar wanda ya yi a uk ya tada ƙura ƙwarai a lokacin shi kuma ya yi ɗariƙar har sai da ya kai matsayin wusuli a ɗariƙar an ce ka yi wusuli ka zama Allah kenan ka zama Allah ba kama da buƙatar ka bauta ma Allah ba kama da buƙatar kai wasu abubuwa na ibadu ba ka da buƙatar wai ka ɓata lokaci kana wani tsoron wayan an je lahira mai zai faru me fa zai faru kuna da abin abin da zai faru daga ce lahira an je takuce ba wanda ya zai zai maka bude maka ido ko ya kaza ko ya kaza yasa zaka ji maganganun da suke faɗe maganganun babu daɗi yanzu misali Abu Yazid Abu Yazid al-Bustani wata magana da ya faɗa ya ce ajibtu mimman arafa Allah kaifa ya abudu ina mamakin wanda ya san alif lokacin bauta mashi to idan kai wusuli ka san Allah kenan to shi wancan malam mai gari dahiru mai gari ta suna nan a internet kuma ya ɗiba ya wasu wallafe-wallafe ya tona masa asiri kwarai da gaske tunda shi ya yi abin sai da ya zama Allah ya ce shi a lokacin ya kai matsayin ba da ita ɗariƙar to za ka ji a ƙarshe wa'annan kususiyoyin da suke faɗi a ƙarshe za a ce to yadda suke a gun annabi sallallahu alaihi wasallama haka ya zuba su a cikin jikokin shi waliyai to daga nan an yi transfer kenan sai kuma aje annabin dama an zo gabar da ake so eh ƙuri'u sun bar gunduma sun koma lokal gama yanzu kuma aiki na can to haka suke yi shi yasa za ka ga hallaju yake cewa innal asma'a tis'a wa tis'ina ai wannan sunan Allah 99 da kaji ana faɗe kasiru awsafan lil abdi duk za su iya zama siffar bawa yadda Allah yake al-malik kamar kai zama al-malik yadda Allah yake Allah a baka ji wani malamin sai ya fito ya kato bara ba ya ce tintin yake karatun Qur'ani sai a kwana uku baya daga rage ya magana ya gano wasu wurare guda uku da ashe ma za ka iya cewa annabi Allah kuma yace a Qur'ani amma ya manta na biyan shi da kanshi ya manta na biyan amma ya fada na ɗaya da na uku wai wurin farko wai inda Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama waye jifa annabi ya jefa ko to walakin Allah harama wai zaka ce annabi Allah wuri na biyu ya manta to nan gani ba ka gani da ma bai dama da shi ba da aka ba shi wuri na ukun shine wai kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah waye duk kokin lokacin da ta shigo kaula bintu sa'alaba wai annabi ko to shine Allah ji baka to bara fa shi ma bai bi kwana uku bai gano wurin idan shekara hamsin shi ma yana abu daya to manufar ita ce a kirkiro khususiyat din sai a ce to kuma duk yadda suke a wajen annabi ɗari bisa ɗari haka suke a wajen wali wali shi kan shi ne da haka sai a ji annabi sai kuma a ɗauko wannan shi kenan sai a ɗaga darajar waliyin sai a jingina shi ga abubuwan da za ka ji harshe ko gaba na jin raɗaɗi wajen faɗi da haka hanyar da ake